يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar ashirin da takwas ga watan bulkada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ashirin da takwas za mu tashi darasi na ashirin da tara hadisi na tamanin da hudu shi muka jiya muka ce za mu biya fawaidinsa sannan mu dora a kan hadisi na tamanin da uku kai za mu tashi na tamanin da hudu a cikin kitabu sala babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun biya hadisi na tamanin da uku wanda annabi alaihi salatu wasalam hadisin na Aisha wanda aka gaya mana yaya annabi alaihi salatu wasalam yake gudanar da wato sallarsa da karshen hadisin ya kawo mana wasu abubuwa da ba a so mutum ya aiwatar da su a karshe yake cewa wa yanha wa kana yanha an hukumati shaytan annabi ya yi hani dangane da yin zama irin na shaytan zaman shaitan shine wanda za ku ga yara sun ji mutum idan ya zauna sai ya buɗe kababuwansa maimakon ya kafe su sai ya buɗe su duk su kalli can ta dama ta kalli kudu da hagu ta kalli arewa ko kudu da arewa a kwance sannan ya zauna a kan mazaunansa sai kuma ya ajiye hannunsa ne in ka kalli yanayin za ka ga yanayin zama ne irin na kare ga hannu a ƙasa ga kuma kan mazaunan daga kafafuwan da kuma ya tare to irin wannan zaman an yi hali a kansa a sallah to shi ne yake mana wayar ha an yabtari kan rajulu kira'ai bi kira'i da sabu'i sana hana mutum zai yi sallah ya shimfiɗa hannunsa irin yadda zakoki da dangin suke shimfiɗa hannayensu idan suka kwanta shi ne muke cewa akwai wani daga cikin malamai da ya wake wanda abubuwa guda shida yace su ne aka hana idan mutum zai sallah idan hana kunna lis salati fa innana nuhina an al-isyani fi hadhihi al-shati yace buruji ba'iri wa waltibati ka ta'labi wa nakari qurabi fi sujud al-fariidati yace wa ida'i qalbi aw aw qabati dira'ihi wa adnadil aidin inda dinin jahiliyyah wannan abubuwan guda shida su ne abubuwan da aka ce ba a so mutum ne idan muka fice zami sallah nuyira halin isyani biya bi sittati ana nuni abubuwa shida sai ce guru ibrahim durkuto irin na rakumi shine idan mutum zai tafi duka malamai sun tattauna yaya da rakumi yake durkutawa da kafa ko da hannu wannan ya janyo sabani sosai har wanda daga cikin malamai da zai wa malam albani rabi yake cewa to albani ya tsara kuɗi ne yace an muka tsara kuɗi domin mu ne larabawa saboda haka amma da idan malam albani kuma kan buruki ba wato alburuk din ya buna su gaskiya dalilai domin gida a jisai kafa dalili cewa rakumi yana durkusawa ne da kafa ba da hannu ba an fahimta su kuma sun kalli cewa da me yake ba durkusa da na gaba ko baya yawa kawai wannan suka kalla su kuma sannan sun kara dogaro da hadisin wajib bin fakir na Abu Dawud wanda wasu sun rauna da hadisin a dangane da wannan to amma shi hadisin da ya kawo zama mu wani yanzu a karatun mu cewa Annabi alaihi salatu wasalam ya ba da dama in za a yi tafi sujjada a tafi da hannaye kamar yadda Imam Malik ya tafi a wannan in ka karanta risala za ka gani wa an yubashira bi yadayhi al-ardh haka yake cewa ka rungumi kasa da tafukan hannayenka ba da gwiwa ba amma za ka ga wasu daga daga cikin malaman Saudiya saboda hadisin wa'id bin hujjar da suka dogara da shi za ka ga da gwiwa suke tafiya to ita wannan matsala ce da ba sai an kirki ba akan ta ba domin ba nasi sai dai kawai ka duba karfin dalili ka ga wanne ya fi karfin dalili alkawarin raji shine kaza amma ni a iya bayyana ta dalilan tafiya da hannu sun fi kwari sun fi gujewa fiye an fahimta da kyau ko da za ku wallahu khair wannan shine abin da wato ya fito ka shine buruji bariri sai ne wani ba shi ka talabi abu na biyu waiwaye irin na dila mutum yana sallah ga yana ta waiwaye ya kalli dama ya kalli hagu shi ma wannan an hana a cikin sallah sai ce wa nakal qurani fi sujudil fardhi da tattakan kurciya a tsakiyar da farilla hatta na bulan ba yayin da mutum dan waka ta cikin ce fariza amma sallar nafila da farilla duk sallah ce kawai ya baka dama ne idan mutum ya zuci ya raka adai fajr da kuma ko kuma tayyiyatul masjid ranar juma'a ya zo liman yana hudu ba sai annabi ya faɗa hadisin jabir cewa wal yatajawwaz fihi ba ka sauƙaƙa ka karanta fatiha duka kai zauri ka gaba domin ka saurari wani ba to kaga sauƙaƙawa ai an ce yayi fatiha ne cikakkiya ba ce yayi ba ya ki suka bangarori daban-daban na sallah to shine nan na kai qur'ani da cikin kurciya da mutum ya dora gojin sai dago an ce alal aqal abin da ake bukata kai a cikin sujjada ko rukui shine kadiyar tasbihi uku haka hadisi Abu Dawud ya nuna tasbihi uku ya tabbata cewa alal akal in dai ba liman kake shi kana yin rukuni kai tasbihi sai ya dago donan ba bukatar sai ka tsara yana dagowa ka dago inna ma ju'ila imamu li yutamma bi mun biya wannan farko farkon kitabu salata to kaga na mina an tiyani biya bi tikatin buruki bariri wal jibati ka ta'lamin na uku shine wa nakri gurabi ko tattakan kurciya da muka faɗa da da ake sannan sannan wani kyare kalbi ko auka wacce zira'i da kuma zama irin nakari shi ne wanda muka faɗa ko wacce ke ta duk da isra'i shi ma akwai inda ya halatta yi akwai inda ya halatta yi ya yi shi ne yadda suke fassara shi ba auka wacce ke ta ba shi ne mutum ya zauna sai ya kafe kababuwansa za ku ga da yawa matasa suna yi ko masu kiba in mutum ya zauna sai ya kafe kababuwansa haka kawai akan kababuwan an fahimta da kyau ko yawa liman ba an je je to ya halatta a yi wannan amma a zaman da a zaman da ba na tayyiya ba wanda kai yi sujjada ta farko kake so ka koma wannan abdullahi da abbas yana yi ya halatta amma wajen da za a yi zaman tayyiya nan kuma ba a so ba a bukatar sa in dai zama kai ya zaka yi dai ka iftirai ko kuma kai tawaro wayannan su ne zama guda biyu kamar da za ku zo nan gaban mutane da Abu Ubayd bin Sa'id Malik bin Ruwaydi a wanda su ne kuma jigo wajen da hadisin na Aisha dama hadisin da suke jigo wajen koyon sallah ne uku ne hadisin na Aisha wanda muka wuce sajin da ya gabata wanda za mu zo nan gaban Malik bin Ruwaydi sai kuma abu abu mai lisani sai wanda ke karawa da na wani bin hujja wanda nake wacce rauna na hadisi hadisi Abu Dawud to wannan hadisin sun yi umda kamar da aka zo alwala za a ce ma hadisin da yana Usman shine jigo ko aikin hajji a ce ma hadisin Jabir shine jigo to haka su ma a koyar sallan annan koyar nan shine jigo in ka rike su to za ka rika halarto da abubuwa ko da yake a sallar ka wannan shine sai yace a wai yayi kalbin auka bacci birani da kuma zaman kare da kuma shimfida hannunsa shine ka shimfida nan gurin a sujjada yadda yara suke yi mutum ya shimfida haka gaba daya wannan shi ma haramun ne ba a zo mutum ya iya tafi hannu kawai ake so a sujjada ko duk lokacin da zaka durkusa ya zanto iya tafi hannunka ne banda tsangala ne da yake wa adna bi khairi da kuma kada hannu waga da hannu irin yadda karnuka ke karkada jela kawai kamar da kada hannu ya koma wasa inda ke yake tahiyyar dan za ga wani kada hannun da yadda ka san wasa yana haka yana haka ko shi yana ganin aiki da yake yi ba barka ga ido na abu haka ba su daga hannun gaba dai a sauke annabi alaihi salatu wasalam yana motsa hannunsa ne a hankali ya zina wa jimala ko kuma ka ce sama da kasa haka idan ya shimfiɗa shi a haka kan hannunsa to sama da kasa yake motsa shi ba yake wuce shi a kyawata da hannu ba an fahimta da kyau ko to waɗannan su ne abubuwan da ba a so yayin da mutum ya zo zai yi zai yi sallah hadisin da zamu tashi shine hadisi na Abdullahi bin Umar hadisi na 84 a taku nuska amma a tawar nuskar 86 ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda da mahaifin da nan annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa man kibai anan kira da abin da Allah tabbata gare shi ya kasance yana daga hannayensa daura da kafadarsa idan ka ta salata idan zai buɗe sallah takbiran da hirar kenan yadda annabi yake daga hannu shi ma a nan akwai fuska uku wajen bude sallah kana da fuskoki guda uku ko dai ka fara yin kabbara sannan ka daga hannu ko ka fara daga hannu sannan kai kabbara ko ka daga hannu da kabbara a tare duk ukun nan sun halatta har zuwa manki bai dama abu shi ne ba wajen daga hannun fuska shi kake da ita ko dai zuwa kunnuwa ko kuma gabana idan mutum ya dauko shi ya dauko hannayen ka kuma hannayen ka zuwa ke kalli alkibla sannan karka irin abin da mata ce ai wani haka karanta na biyu wani haka in za a ta da sallah a lankwasa hannu ba girman la mu Allah da mu mina da yarab an fahimta da kyau ko kawai da mutum ya tsaya ya kaga hannayen su kalli alkibla su kalli alkibla ko dai har zuwa udunai ka ga nan kunnuwa ke daidai kunnuwa ko kuma kafada haka shine har zuwa manki bai ba yadda wasu ke haka ba mutum zai sallah ya haka Allahu akbar har zuwa manki bai za ku wasu suna yi ko Allah shi ma ya haka irin yadda matan su ya haka saboda haka haka an fahimta da kyau ko ko kuma kulluwa to kaga idan na zo ta zo na farko Allahu akbar sai daga hannuna ko dai nan ko nan ko kuma in fara daga hannun haka ko haka sai ce Allahu akbar bayan na sauke ko kuma da daga hannun da kabbara a tare Allahu akbar Allahu akbar shikenan wannan fuskoki guda uku su kake da su kana so kar ka manta kar ka tanawuri kar ka tanawuri kai a wannan sallar wannan wata sallar kai wanda sai ka ya zauna gaba ɗaya duk ka rike hadisa shikenan kana yi mai kana mai halar dole cewa wannan ba hadisi kake amfani da to wannan shine bude sallah idan kuma bude sallah nan gaba ɗaya duk malamai gaba ɗaya sun yi jima'i da takbiratu da ihram wajibi ne rukuni ne idan baka yi da ba sallah shi za a ce kowa da gudu liman yayin rukuni idan baka samu takbiratu da ihram ba sallah gaba ɗaya ba idan ka to annabi alayhi na ja ba da wannan wai waye yake ma ka to idan za ka to sallah ka to a nufi ba nan wani kuma zuwa masu jama'a ba Allah da manzo ba to shi ne yake ka dawo a sallar ko me ka samu ma adrakin bakallu wa ma ba ta bukatin mu annabi yake duk abinda kuka riga ku yi sallaje ki duk abin da ya tsere muku kuma to ku tuka shi annabi ya nuna ba ko zuwa kai kallon kara ana zaman tayyiya idan ka bude ban ka samu jini masu zuwa ya zo ana zaman tayyiya ya tsaya ya ce wani ya shigo ya ce ya mu gani wannan ba karatu bane babu wanda shi kai mun sallah kawai jami'in da ya wanda za ku samu ya fi wanda ya dan da kaga ai an gida wani kana zuwa zai ce ma sun gida a kai ya ba ki waye gida ba idan da sallah ba jikin da ka zo duk abin da ka samu wanda yake za a ba ka za a wato za ka samu ladan annabi alaihi salatu wasalam kuma cewa ka to a ce yi dawo ka hankali kawai abin da ka samu sannan da za ka tawo kana shigowa masallaci sai liman ya sallama kana da ladan wannan kokarin da kai duk da ba wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'yaha wa huwa madha mu'min wa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan abin da kai Allah baya barin sa banza kokarin da kai wajen yin aiki to zaka samu lada da ku da aka ce duk da ku zuwa masallaci za a baki lada kaza duk ka samu saboda ka tawo masallacin ka a dace in ba ka za a rika wuce ka to ka rika zuwa da wuri ka san ana da sallah karfe takwas da minti goma to ya zamto takwas da minti goma nan sai ba a masallaci shikenan ba kai ba kuɗi na wajen shiga masallaci an fahimta sannan idan mutum ya zo zai bi sallah abin da ake bukata idan ya zo sai ya ba tsayawa tak amma wanda zai durkuta yayi kabbara a nan ita ma ba ce ba takbiratul ihram ana yin da a cikin ta yawa za ka yi ta kawai suna magana ne idan muka yi kabbarar ta biyu ba wannan ba komai ka yi cikin guda ɗaya ba komai to amma ka tuna da alayi ya gaya ba cewa idan ka tsallake kabbara guda biyu kana sallah kai kadai daga biyu zuwa sama za ka sujjada ka bari shi za a baya in mutum ya amfani da hadisi Abu Hurairah na satin da yake da muka biya cewa da annabi yake idan kabbara fa kabbiru ka huta idan yayi kabbara ku yi da cewa liman kake bi to amma ka saba da wannan za ka da wahala ka zo yin sallah kai kadai ke ta tafiya ba ka kabbara da abu da kawai mota ke ba kabbara kawai abin da yake yi karatun sallar da kuma tasbihin rukuni da sujada amma baya iya yin dukkan barori ku tuna da kyau za ka da yawa wani haka yake sallar kawai motsawa yake ya hau ya sauka amma ba lokaci karafuna yake ta hada ba zuciyar da zai daure ta kwayi mota ba za ta zauna ba yawwa to wannan shi za ma mu ji hadisin da zai nuna ma cewa ita kabbara lokaci da ita ake daure sallah to idan kuma ba zuciya sallah ka ga an ga matsala to wannan shi wai za ka fara da roko haka nan annabi alaihi salatu wasallam yana daga hannayensa wacce kalmar da aka faɗa ita ce ta biyo nan yayin da zai kafar tabiya rukuni idan ya gama karatun sallah yanzu zai tafi sai kuma ya Allahu akbar ya tafi ya daga hannayensa ya tafi wai za raba ra'atahu min ruku haka nan idan ya dago kansa daga ruku'i shi ma yana kabbara ya daga hannu an bayyana da kyau ko eh idan ya dago sami Allahu liman hamida sai kuma ya daga hannayensa rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu rafa'ahu ma kadhalik kulli har yau yana yana daga hannayen mutum zai tafi ruku'i ya rafi ya gama karatun sallarsa sai Allahu akbar sai ya da ya dago sani Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd ya kuma daga hannaye shine abin da hadisin yake nuna yayin da biya rukuni da kuma dagowa sai ce wa mala sai ce sani Allahu liman hamida sani Allahu liman hamida zai faɗi wannan rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud amma annabi baya daga hannu a sujjada in ka karanta wata salatin nabi za ga gurgurin da aka kawo ba hatta anan wasu malamai sun soki wannan hadisin da ya nuna cewa a sujjada ma za a daga abu amma wasu yin ganta yi shi sa ka go suna yi amma wanda ya yi ki hon ka tafi akai shine wannan hadisin cewa a sujjada ba sai ka daga hannu ba an fahimta da kyau ko amma ana so ka fahimta cewa a wasu suna daga saboda sun dogara da wani hadisi sai dai wanda ya fi karfi wannan yawwa to abinda malai yake gaya mana anan kaga wancan mun gaba takbiratul ihram sauran kuma sunan su takbiratul intiqal kabbarorin tagowa an bai ga su ne takbiratul intiqal su ne waɗanda aka yi bayanin su bayan takbiratul ihram to me za mu koya a hadisi abubuwa da yawa hadisi ya tabbatar da cewa ana daga hannu yayin bude sallah da sauran gurabe an gani domin kaga a malikiya a mazhaban malikiya kun ce ne za ka daga hannun da takbira da lera to shi ne malai yake wa raddu alaihi eh alaman da amadi ala adami thubuti yace da kuma hadisin yana rabi ga wanda suke ji cewa wato babu dalilin da yake cewa za a daga hannu a sauran takbira da lera ya halatta domin ga hadisi kamar rana lokacin azhar sannan mun ji a wannan hadisi ana daga hannu ne zuwa daura da kafada sannan mun ji ana daga hannu yayin dagowa daga rukuni da lokacin da za a tafi rukuni don mun ji wannan to hadisi na gaba na na eh shi ne alaji ya jiwo mafi abin da matasa kawai haka suke yi hannun su kawai ai wannan ɗabi'a da matasa da mata in ka ga kabbara haramun su za ka san cewa akwai aiki sosai kuwa kuma sannan wannan matsalar da na faɗa ma na cewa mafi yawanci in aka yi kabbara harama mutum sallah yake shi kadai za ga baya faɗan kabbarori gaba ɗaya ai matasan ne wasu yawa mafi yawanci ga duwan sallar su ka gani za ga mutum kawai motsa yake ya dai kusa ya dago ya kuma ko haka kawai ba su kabbara ai gwara ma mun liman kake shi da sauki ka iya cewa ya ɗauke ba amma wanda yake yi shi kadai waye ya ma malam ne lalaci zuwa daga guda biyu zuwa sama sai kai sujjada da wuri to kai duka ne babu kai ba bayan guda biyu ba duka ne ba kai ba da yawa haka ake yi da yawa za ka ga sallolin sa haka wanda kuskure ne babba amin ya Allah Ali bin Abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda wanda su kaga nan ko da ba ce ba wajibi bane ko ba ce ba wajibi bane haka ce ba sunna ce ta annabi to yi kokari kai kun san me ya janyo Imam Ahmad ya suna a duniya a karanta tarihin bari gani koyi da sunna daya aka yi wa al-Hijr a mafarki tafiya kawai aka yi a matsayin sa na malami domin mun fada da ba mun gaya muku a sati biyu uku bayan cewa Imam Ahmad ana cewa Imam Ahlus Sunna ne saboda duk sunna annabi da ya sani ta kaf ba wanda da aiki da ita ba ko da sau ɗaya ne ya yi guda ɗaya ke can kawai ta aikin hajji akan rakumi ita ta aike da ta bai ba yadda amma duk sunna annabi da ya sani ba wanda da ta bai ba to shine a wata rana an yi tafiya in ayarin nan ya ka sami akwai a hanya akwai swimming pool da yawa da ake shiga a ruwa kamar kan wako gulbi da yawa haka suna tsayawa za a yi wanka sai ga mutane suna ta tuɓe kayan shi sai tuɓa kayansa sai ya shiga da kwarjan nan sa ya shiga ya wanka a haka aka fi zuwa neman magana ya ce ya ji annaba ne salatu wasalam yana cewa duk wanda zai shiga ruwa ya shiga kada ya kirara da ya zai kwanta ba shi zai da ga wani abu farki yana ma aljihu cewa sakamakon wannan sunnar ta annabi da kai aiki da ita za ka zama mai ilimi sannan kuma za wato za ka yi shura a cikin al'umma ko bayan mutuwarka shine ba lalle ne shine dalilin zaman sa imamu ahmad bin hanbal kuma zama ana bai da mazhab wa ambaliya sunna daya sunna daya to kaga imamu ahmad a tunanin da zai bar kabar barin nan da annabi yake a sallah wanka ma ya je ya ce sai wani abu da annabi baya so ballantana kuma a sallah imamu ahmad bin hanbal saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu kiyaye ko da yake aka ce ma wannan abin sunna annabi ne to kai kokarin koyi ne amin ya Allah to wannan shi ne kare yake cewa kada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yake umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni ne sujjada akan gabbai guda bakwai aiki guda bakwai shine gaba guda bakwai na farko ga lissafi alal jabahati na farko gaba ta farko sai annabi yake akan goshi wa jara ke da ila asi sai nuni da hannun da ya taba goshin sai tsora al-imam din sa kan hannu kaga yana nuna ba da goshi da hannu da abu ne dai ne wanda ya zo sujada ya tsora shi ya goshi babu hanci kaga da saura a sujada balantana wanda ya tsora hanci zai yi a tsora hanci babu ya tsora hanci babu goshi sai ba da yake sai dai dai babu hancin gaba ɗaya a shafe shi to wannan da babu kaga wannan babu ne an bayyana da kyau ko yawwa babu hancin gaba ɗaya to ya gobe da dai dai to dai kalli kullahu nafsan illa wusa gaba banda wannan wajibi ne ko shi yaje hanci ma yaje ko shi da hanci ta kafa to kun ga ko shi da hanci a tsaye tsaye kenan wal yadayn da hannaye shine tafuka hannaye nan gurin ra'a ra'a ne dai waɗannan su ne kaga ka hada nawa kenan uku guda biyu ga goji ga hannaye wani rukuba dai da gwiwar hannu gwiwar kafa gwiwoyin kafa in ka hada nawa kenan biyar wa dirabal kadamai ne da gefen yatsun kafa kuma kan yatsun kafa ka kaga nawa kenan bakwai ba jin su jira daga an tsora kafa ɗaya akan ɗaya guda da guda yi ne sai dai shi ma kawa ɗaya ce shi wannan ma'azur ne ko kuma ba shi ma da yanki ake misali ko babu wata gaba a jikin da wanda aka nemi wajibi ya saka ta wannan wannan kudi ne amma inda akwai yadda yara suke sallah an dora ka ba ka ga ɗaya kan ko wani liman ya rige ya sujjada ka ga ya dora ɗaya kan ɗaya kawai hutawa yake wannan kuskure ne shi ma dole ka ba gowon ka sai sun jira a kaba a kasa sun fuskanci alkibala wannan su ne gurare guda bakwai gaɓoɓi guda bakwai da annabi ya yi umarni cewa su wanda zai sallah ya tabbatar a kan sai ya yi sujjada wanda abubuwa za mu koya karkashin hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana isar da sako duk abin da aka yi man da wahayi sai ya gaya wa al'ummarsa sannan wannan sigar da aka faɗa tana nuni akan wajib sannan malamai suka ce ashe aqwal da af'al na annabi alaihi salatu wasalam baya nuni akan kutubiya baka cewa idan annabi yayi wani aiki ko ya faɗi wani abu kace ai annabi kadai yake banta har sai ka kawo dalili kutubiya ba a faɗa da da ka sai an faɗi dalili yanzu misali um, cewa annabi zai yi auren mata da yawa ba guda hudu ba har zuwa saba kutubiya ce ga annabi ne da shi ka tuji man da jawo girmanna wa turi ilaika ka kara dalili kai ne annabi yana gani a kalla ta baya ne da shi ka hadisi an bayyana da jago to wannan shi ne ka'ida wani wani malami ya wani littafi karami sunan da sunan da bidayat usul fi tafdil rasul littafi ne kan kanya ba mai kyau kutubiyar annabi ya bayani a kai karamin littafi ne ban kare hidayatul sun fi tabdil rasul duk ko wani abu da aka ce ma kutubiya ce da annabi zai kawo sai ka ba dalili wanda kuma mutane ne suke faɗa zai gaya ma yake wannan kuma ba dalili a kansa kawai faɗi ai littafin ya yi kyau kwarai da yau to sai yake sujjada akan wayannan gaban guda bakwai wajibi ne sannan annabi ya kira kowace gaba daga cikin wayannan da kashi domin kowace gaba da ka buɗe cikin da akwai kashi kowace aboki akwai kashi ɗan yatsu akwai kashi gwiwa akwai kashi ƙafafuwa ba akwai to sai aka ambaci wani bangare na su kawai sannan aka ce an kawo wayannan abubuwan domin su ne mabiya falala na gaɓoɓi a cikin gaba ɗari uku da sittin da kake da ita a jikinka sun fi kowace falala ko ba komai aka ce ne dalili za ka ce saboda suke faduwa cewa Allah su jada eh ko ba komai saboda haka duk kowace balala da cikin wayannan um zakkan sannan malamai sun yi ittifaki gaba daya akan cewa lallai za a yi sujjada akan zakkan nan guda bakwai hadisi na gaba na Abu Hurairah ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya kasance idan kama ila salati idan ya dike je sallah yukabbiru hina yaqum aga da ko wato yana yin kabbara yayin da ya tsaya ba yayin da zai yi ba lokacin da ya tsaya a tsaye dan ka takira da ihram a tsaye ta ake yi ta shine kaidar ta sannan sun bai kabiru hina yaqum sannan idan zai tafi rukuni sai ya kabbara shi ba shi ma malamai suka ce yayin da za a tafi rukuni ake yi ba yayin da kai rukuni ba domin kabbara lodi da ita ake kulla gaban farko da ta biyu yayin da za ka tafi za ka yi sujjada ba za ka yi kabbara ba kana ce ba za ka wasu sai mutum ya je ma zai yi rukuni sai ya yi rukuni zai kabbara ba daidai ba ne wani sai ya yi kabbara zai yi rukuni shi ma ba daidai ba ne domin annabi ya ce ina loti yayin yin rukuni lokacin da ka yi kabbara sun mai kudu sannan zai ce sami Allahu liman hamida mun faɗi wannan shi ma ba a cewa liman hamidahu kuskure ne ba a ciki hinna yarfa'u sifahu min al-raka'a yayin da yake tago gadan bayan sa daga rukuni asul shine gadan baya yayin da yake dago gadan bayansa daga rukuni a lokacin ake fadar sujjada kaga ba kabbara ba ce ake fadar sami Allahu liman hamida kuma ya kudu wa huwa qaim in ya tsaya kat sai kuma ya ce rabbana wa lakal hamd yayin da mutum yake rukuni a haka ya gaba to yana yayin dagowa sami Allahu liman hamida kaga shi ma wanda ya zo bin sallah a can baya ya kace ba domin loti sai sami Allahu liman hamida ka ta cewa ba liman yana rukunin sai ya faɗi ta wai yana dagowa ya ba fara dagowa sami Allahu liman hamida yana gaba tsayawa ya gaba fada sannan kuma sai daga hannu ya ce rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd wannan shine gaban rabbana wa lakal hamd sai ya tsaya amma sami Allahu liman hamidahu ni ne yarfa'u سلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي sannan sai ya kafara yayin da zai faɗi kasa domin hawa faɗuwa daga sama zuwa kasa ce shine hawa wannan jini idza hawa Allah yana rantsuwa da taurari lokacin da za su faɗu daga sama in kiyama ta duk duk ta kotu za a yi gaba ɗaya sakin taurari za a yi duk su faɗu to shine wato hina ya hawi yayin da yake faduwa tafiya wato zuwa sujjada sun mai kafiru hina yarbau ra'atu sannan sai ya kabbara yayin da yake dago kansa daga sujjada sun mai kafiru hina yasiru sannan ya kara yin kabbara yayin da zai koma sujjada sun mai kafiru hina yarbau ra'atu sannan sai ya dago ya yi kabbara yayin da yake dago kansa daga sujjada ta biyu sun mai fa'alu dalika fi salatihi kulliha sannan sai ya haka a duka sallarsa gaba ɗaya sai sa annabi ya koya ma raka a ɗaya domin ka ɗauki samfur wajen yin ta biyu da ta uku da ta hudu shi ne kawai raka a ɗaya domin duk sauran rakonin ba haka ake yi sai koya ma ya ake raka a ɗaya to sai ce sun mai ba'adu zalika fi salati kulliya hatta ya qadiyaha hatta ya cika ta tazo da nace hadisan da ake koyar sallah da zuwa da sai uku ne hadisin na uku ba hadisin na Aisha bane hadisin mutiu salatu wannan wanda ya bata sallar sa annabi yake ya koya ba to shine guda uku sai ko wajen koyar sallah Abu Ubayd bin Sa'id Malik bin Al-Huwayr sai kuma al-mutiu salatu to uku nan da ke don bala ba na Aisha ne yanzu abin ya fado sai ce to wa yukabbiru hina yaqumu min as-sintayn sannan zai kabbara yayin da yake miƙewa zai wato yayin da ya gama kabbara a baraka abi ba'da sujudi bayan yayi zaman tahiyya ai za ku ga malikiya in kana so limami kan malikiya za ka ya tsaya tak sannan zai ce Allahu akbar sai ya tsaya tak idan ya tashi za ga wani gurin ba sai da ya miƙe sai da Allah ta gari shi ne islami yana bin sa sannan ya faɗa sai da ya faɗa sai a miƙe idi da hadi malikiya ce sauran mazhabar hanabila da su imamu shafi sun fi karfin dalili domin ga hadisi annabi cewa ira wato yayin da ya gama raka'azi yayin tashi ake yin kabbara ba sai an tsaya ba su sun kafa dalili ne da cewa wai ai asalin sallah raka'azi ce to idan kai wannan ce kamar wani sabon gado za ka kuma yi saboda haka sai ka miƙe za ka kuma mata kabbara ka ga wannan cikin jihadi amma wannan nasi ne ya nuna cewa wato ko zahiri ne ya nuna cewa idan za ka miƙe sai kai kabbara ka yayin da liman yake miƙewa zuwa raka'a ta uku a lokacin da yake zai kabbara shine hinda ya komo ga dalilin ka yayin da yake miƙewa minan sintai daga raka'a biyu bada suluki bayan ya zauna wannan shine abin da ya kamata a kalla to me za mu koya karkashin wannan hadisi yayi bada bayani akan guraren da ake yin kabbara mun ji sana abu na biyu an so kowane guri kai masa kabbara an so haka abu na uku kuma wannan yana nuna ma cewa annabi alaihi salatu wasalam kullum duk kabar da zai duk inda zai jike ko ya sauka alhamdu wa rabu sai yayi kabbara domin a ce ba kara ya kasance to sai yake ba malam kuma yake ba wanda yake sallah shi kadai zai haɗa tsakanin at-tasmiyya wa tahlil tasmiyya shi ne cewa sami Allahu liman hamida tahlil kuma rabbana wa lakal hamdu aka takaice su dama kalmomin larabci ko na wata abubuwan suna da wannan kamar da ake cewa la ilaha illallah wa haylala kamar da ake cewa la hawla wala quwwata hawqala kamar da ake cewa bismillahir rahmanir rahim basmala kamar da ake cewa bismillah tasbiya to duk wannan abu da yake san akwai da larabci to shine tasmih naka ce tasmih shine cewa sami Allahu liman hamida sannan ka hadis kuma rabbana wa lakal hamd in ka ji malami kuna tattauna ya ga ba wajen tasmih kaza ake cewa yana nufin sami Allahu liman hamida wajen da hadisi ana cewa kaza to shi ma yana nufin rabbana wa lakal hamd sannan wannan hadisin ya nuna mana falalar sahabbai radiyallahu ta'ala anhu da wanda suka zo bayan su daya sai da suke haddace duk abin da annabi ya hadda su suke gaya ma ba ga yadda annabi yake idan zai rubu in zai sujjada ba annabi ne ya rika gaya ba cewa kaza ba su suke gaya ba shi kawai ubangi yayi amma akalla su sun haddace saboda haka sun haddace sun kisar da sakon da duk suka yi iya iyawar hadisi na gaba al-mutallib an karbo daga mutallib bin abdullahi wannan mutallib bin abdullahi shine abu abdullah mutallib bin abdullahi bin shekh shine sunansa wannan shin din ai mata kasra al-muja baba wanda take da tugu sunansa kenan sannan a tabi'i ne babban tabi'i mutumin basra ne a iraki amma iyayensa kuma sahabbai ne da mahaifiyarsa da mahaifinsa ya zauna da sahabbai da yawa shi za ya tara karatu duk da hau da ya zauna da shi ya amfana da sannan shi ma bayan sahabbai sun bar duniya tabi'ai da yawa sun amfana da shi domin ya karanta sai yana cikin mutane masu yawan bautar Allah kun san bambancin ina yawan gayawa malamai matasa da kuma waɗanda suke iya tattauna da su a yanzu musamman wanda suke jora in ce bambancin magabata na da da malamai yanzu za a ce ma malami mu sai dai a ce ma malami wannan ya haddasa kaza kuma yana da kaza amma ba za a gaya ma ibadar ba su kuma magabata su ake gaya ma cewa ajibi ne na kaza sannan kuma ga yawan ibada za a gaya ma wani daga cikin da ce ba har yabo duniya baya wasa da azumin nafila har yabo duniya kullum ya yi sallar dare amma mu yanzu dai a gaya ma kawai tabbaci kawai albahari da iya ne da babu wata kuma gaba ta ba haka ce ba ba haka ce wajen to wannan kage yana cikin masu yawan bautar Allah masu yawan bautar Allah ba kawai sannan mutum ne mai gudun duniya eh zai yi kare kuwa sannan hadisan da mafiya yawa hadisan da aka rubuto da gare su ma sun fi yawa na ibada sun fi yawa cewa ga yadda za a bauta Allah bangare kaza kuma ka san irin su ba sa wasa da wannan komai sai an gwada to nan mutum ne ne san tsayi san tsayi shi ne abin da yake halal ba mutum ya ya rika gudun sa an ce mutum ne mai cikakken hankali kwarai da gaske sannan mu ja mu da'awa idan yayi ma addu'a za ta kama ka kamar irin sa'id ibn al-musayyib in taba samun labari da wani wani ya maka yarda shi wannan mutane san sai da idan kai ya kai mu Allah ya sauran ka wallahi bai ba gurin ba za ku ga suna da sauyin baki ba su iya magana sosai ba sa'id ibn al-musayyib ai sirja Abu Hurairah ai yana cikin mujabudawa wata rana yana da wani zakara da yake mata ku duk azuba da gaji wata rana yayi da kalan nan yayi la'akari da shi bai shara ba sai makara makara sai baka dace ba duk Allah bace kawai sai yin da wani din sai sai dai dai dai sai kana Allah ya sauka yace da kalan Allah wannan muje ya saka da kike da ita Allah ya yi ka daga ranar da kalan ya zama kurma bai tsara shara ba bai je ka tafi kaga abin da ka ji mana ko da akwai irin wayan mutane kuma karka yi wasa da al'umma har yanzu akwai tuwa Allah har yanzu abu kowa ka bai dace kawai ka zauna lafiya shikenan har yanzu abu domin Allah bai gaya ma cewa shikenan sun tsare ba daga nan kan a har duniya ta dai kawai ka kiyaye hakkin mutane sai ka zauna lafiya domin wata musibar da kake gaba ka sani ba wani ka taba wallahi wani ka taba kai baka ba sani ba ko kuma ka sani a bawo kana abin komai ba to akwai mujabu da'awa suna nan ba wai ya sai zai zai bane ko da mun biya hadisi a lulu wal marjan karatun mun da lada Allah ku yadda to da mata ta mai da fili cewa ya tsara mata fili yake ni ni da nake annabi an ce duk wanda ya tsara fili ta kamu guda da ba za ta wura a nan da ne maka tsara na alƙiyama ni kike wannan jiyar da kike kai ba za ka da filin sa ne kusa da nata kawai ta wuce cewa ya tsara mata ta ku kaza a da ta gona ya ciya wani abu ne ba ciwo ka san ta ji abu komai ciwo ya daga hannu ya yawo wani ne ran karya take ne ka nuna al'umma cewa karya ce Allah ka bakantar da ita rijiyar da take takama cewa ta shiga cikin filin da Allah ka jarrabe ta ta fada wallahi ba zai lokaci wata magani ta fito ba zai wata na ta abubuwa ta gurma rijiyar to akwai irin wannan mutanen ba akwai su Allah yana da sai a bayi yana da sai ka kiyaye ne sai wannan wallahi Allah ka kiyaye ya dawo alaika wa ayi la tanabu aba yana nan kana san kana sunori kana ta mun jari biya daya yana ga yawa Allah rabbus samawati wal ard allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm musamman ya iya kirayi ya ce wa Allah kirayi sai Allah wanda ya ya karbi na amma kai ne alkawin da aziz kai ne aljabbar haba malai karke wa Allah wannan kirarin za ka jama mai kawai ka zauna da kowa lafiya kai gwara a cikin ka da cutuwa ne eh kuma Allah yana da sirri a bayinsa to wannan mudarrisin yana cikin wayannan manyan bayin Allah da suke addu'a Allah yana amsawa قال إني صليت أنا وعمران بن حسين ليه عمران بن حسين من يترجم الصحابايا وانا عمران بن حسين ne shine wanda malaiku suke wa sallama ina guri ya tunawa sune masa sallama yana ci to da mutum ne ne tawakkali Allah ya ya jarrabe shi da wato a baya baya baya baya magani duk rashin lafiya da za ta same shi kawai ya dogara ga Allah sannan baya kai kara Allah baya rai to shi ne wata rana da yayi wata rashin lafiya sai ya tafiya tafiya shi ne a samu karbe a wuta a ta ja to da a ciwo to daga ranar sai malaiku suke yi ne masallama duk da ake daga baya ya dawo ya yi regression akan wannan abu ne kun ga annabi ya faɗa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hijabi ba daga cikin akwai wanda ba sa neman magani ba su da lafiya amma ba ba ba wajibi ba ne na ja ga wa mutane ba wajibi ba ne ba ka da lafiya kai ba za ka iya ba ka da wajibi ba ne yawa wannan shi ne kawai ba wajibi ba ne na ko ni yanzu da ciki na yana ciwo magani zan ne ba na wannan lafiya zai ne ba a wani gurin yawa shi ne kawai saboda haka idan la hum ladina la yarquna wa la yattaqun wa ala rabbihim yatawakkalun suna cikin mutum dubu da wani hanyoyin da yawa suka nemi wata to irin wayannan shi za ba wata ran na kan gaji su take shi za ba ka rawa dubu da wani ba su da wannan yawan sosai an bai da kyau ko to irin wayannan da ba ka rai to suna cikin layi sannan kuma baban makore yana zuwa asibiti ba dan ka za a gode kudin da ne ba ya sun kai wani bawan Allah ne cikin da ya hajjin da ya kule ba amma da sahaba babba ko yake zuwa ya mako gure shi sai kai ya kai lokacin da ya ba ta aka kai shi aka biya kudin bayan ya warke aka ce biya kudin yake zai biya ba da kan sai aka biya kudin nan hankali aka rika biyan ba shi da kyara to kaga wannan shine wa man yuka zuwa hajjo kenan wato lumbudi shi rowa ba kansa ba halawa yake Allah kar ka ba mutum da ba za mu ci ba za a ci ba kai ba za ka ci ba wani ba zai ci ba an an shiga taki a kai kuma yi wa kai hukunta lafiyar kai su ba za ka ji ba ba to in ka fata ka mutu ba shi ke nan gaba ɗaya wani su gora to saboda haka wannan shi ne to ibrahim bin kai yana da wannan falalar an gane ko cewa mala'iku su ne masa sallama to sun yi sallah yace sallaitu ana wa imran bin husayn mutarrid yace ni da imran da husayn mun yi sallah kalba ali bin abi talib a bayan sai da ali Allah ya kara masa yadda fa kana idza sajada kabbara mun ga sai da ali ne zai sujjada yana kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara idan yana tago kansa daga sujjada yana kabbara wa idza nahada min rak'atayn kabbara idan ya yunkura daga rakoyi guda biyu shi ma zai kabbara nahada ya yunkura ya miki falamma qadar salata yayin da yake da sallah ya gaba shi ne kaza kaza za ga hausa ce ba a cewa ya gama sallah sai ya ce sai ya ce ya gidan al'ada ce ka gama mana sun yayi raga a biyu sai ya sallah sai ya ce ka gama to sai ya ce ba za a ce ya gama wai su suna hararo cewa in ya gama wai ai ya mutu kenan a kai kake hararo wannan ya gama sallar nan wannan bai an gama to ga shi ne cewa yi balan ba ka bar sallah da yayi da ya gama sallah a kada ya yi Ibrahim bin Hussein mutane da yake sai Ibrahim da Hussein ya kama hannu da ya rike hannu da sahabi ya rike hannun tabi wa kada da yake kar zakara ni hada wannan ya jira da tabi salata Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam ya jira da tabi sallan annabi Muhammad kira da annabi Allah tabbata da shi au kana zakarawi mutane da yayi taka yace ko kuma cewa yayi sallabi na salata Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wannan sallar da zai ga Ali Ibrahim sau zai yace ta tsira ta tafiya ya annabi yake sallah to anan akwai wajen wato fa'ida shi ma da za mu koya shine ake cewa ka sani wannan hadisin na cewa ai na ka samu aka ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim shi da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to akan suna annabi yake masa sallallahu sai Muhammadu Rasulullah ko sai ce sallallahu alaihi wasallam bayan zuwa aka kai masa nan to aka ce da irin wayannan dalilan aka ba wuce cewa ga shi sahabi da yake wa dukkan zakara ni hada salatu Muhammadi sai ce sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ku salli ala Muhammadin wa sallim ba sai ce sallallahu alaihi wasallam ana aka samu cewa a cikin idan to ma abun da suka sake idan mutum yana da dalibai idan ya abun da suke rigima akan wannan ba za ku ta mutu cewa aka ce Muhammad sai dai salati Ibrahimiyya ko Allahu salli ala Muhammad wa sallim wato sai take wannan gajeren ba wai sai Ibrahimiyya Allahu salli ala Muhammad yanzu da yaje yana sauraron sauraron kala hadisana ya ji ko ba ka bane kafin ka gama guda dai an gama hadisi na biyu an shiga na uku kana nan kana Ibrahimiyya shi za kawai sallallahu alaihi wasallam yake ko ba ka bane yawa amin ba haka saboda haka wannan gode ne shine idan aka bari suna annabi alaihi wasallam fadin sallallahu alaihi wasallam kai salati da ya kamata kuma ka riki irin wayannan hujjoji saboda haka hujja ne Ibrahim bin Hussein kuma kowa ya san babban sahabi banda shi ma akwai wasu sahabbai za mu je ji ma wasu guraren in an faɗi su da sunan annabi duk da cewa ba su iya faɗa ba to amma duk da suka faɗa ba su iya faɗa sunan zalla ba ne ce rasulullah ko nabiyullah dan ba lokaci bayani ma na gaba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da suna da jawawa da tsofin da madaukaka duk wanda da suke mana wasiya da alheri da alheri Allah ka biya musu bukatun kasar ma Allah ka zauna da ita lafiya masu neman addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da suna da jawawa da tsofin da madaukaka iyayen mu da malaman mu da karga mu gidan gaskiya Allah ka fitar da gabara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da su da Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar matasan mu Allah ba da kuɗin sarki ka shirya ba su Allah ka dora ta hanya madaidaiciya ƴaƴan mu Allah ka shirya ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa su gabanin mu da aka zaba ka dora su Allah ka ba shi ikon yi mana adalci Allah ba da kuɗin sarki kai riko da hannayen Allah ka sanya musu tausayin mu a zukatan muna da Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da ake ba ma da shi Allah ka yaye mana muna da Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na da kai Allahumma amina fi awqatina wadanda suka sa aure a gaba da wadanda suka aure ko a gaba Allah ka galaba اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan wata tambaya ce wanda Allah ya turo bayan ya yi sallama ake malam da Allah mutum ne ɗabi'a su zaman kan hanya zaman makokin da ba za a ke zaman kan hanya ko da shi sai ce burin duk wanda zai shiga to duk wanda zai shiga ko ya fita idan sai yana kan malam walau ba walau namiji shin ya halatta mai maka sallama ya halatta kai wani sallama ai sabanka daban sai kuma annabi da yayi ma umarni da kai ai ba a gyara barna da barna ya halatta kai masa sallama amma za ka ji a yake ma wa'azi wani kabila da wani hukuncin da ba zawa shi kenan ko ba za ka iya ba kai dai annabi ya gaya ma cewa wato naga abun hawa yusallimu rajibu ala al-maji wal maji ala al-qa'id wal qalil ala al-masir cewa wanda yake ka abun hawa shi ce wala bi taba tafiya a kasa sallama wanda yake tafiya a kasa shi ce wala zauna sallama kadan su zasu yi wa maji yawa sanan sallama an kaji kuro za a wuce mu mu biyu sannan ko kuma ku goma ko biyar za ku wuce mu za ku fara yi muku sallama duk da kun yi da ba laifi ba ne haka yi da kyau wannan shi ne ladabi da aka koyar na akan mutum ya zaɓu sai iya yi farai kuwa ai mu ba raka muka ce ba mu kuma jami'i muka ce mu ba raka muka ce ba eh ni arafa kaman ban ce jami'i daban kamun raka'a da idan ka zo yanzu bai sallama ba ka samu jami'i amma raka'a ba a samu da sai an samu rukuni shine bambanci ka samu lalai bambanci kawai sai dai ka san a jami'i hatta yanzu da gobe zai samu sallah bam ladan mu zai bambanta saboda kujuyi a sallah wanda wanda ta fi yawa da bai da hankali a sallar za a zo duk wajen jami'i za a ba kowa za a yi bai daya amma wajen kaso na sallar kuma wasu za su gobe ka bayyana yau ka bayyana da yau yau kamar wanda ya shigo ne su duk wanda ya samu admission a level 1 ala da kowa yana da level 1 amma kowa ya kira sai ya ce zawo wani first class yake guda da shi, wani second class wani third class wani ba koran sa zai ko ba ka bane yauwa to kamar haka ne kowa ga shi da ajin kuɗi amma wani ya kowa na bai za ka yi ta ma sallah ce ka bai da da ko tunda dan boko ne kai ka buga da wannan yawwa malam nura ai ka gani jami'i ne haddasu haddasu gwara ka tsaya kai sallar ka wannan sallar da ka wuce sallar juma'a ta mutane da yawa wanda za a zo yanzu sai kai yawan jini to akwai hadisin da ya nuna yawan mutane ma a kalla yana da cikin abin da za a kalla wajen ba su lada shi kansa wajen yawan mutane ma akwai makin zaki ba kamar yadda mutum ya zo musabaka ne ba akwai masu ba da makin hayan ba akwai mai duba sauki ko to ita ma sallah idan ka taho yanzu akwai kallon yanayin jami'in jami'i akwai nutsuwa akwai yawan mutane da akwai akwai nisa na masallaci duk ana kallon wannan yanayi ka fahimta wallahi wa'ala Allah ya dace na'am a gefen masallaci duk mai sallah ai mun faɗi wannan sallah a gefen masallaci masallaci ne shi ba sallah ba ce ba jami'i wai ai mun yi man magana akan ba mu ba su yin musalla ba ba mun yi magana ba musalla a musalla ba kawai wanda cewa kowa da ya zo yanzu kana buɗe shago to kai ne liman ai mun yi wannan sallar kafin magana ko ba ji ba suna ciki ba daidai ba ne babban kuskure ne malayin eh kaga abinda abinda ɗan islamic suke kira non an kalta ko akwai abubuwan da za ga mutane suna yi ba shi wani abu misali bari ba ga misali dan na non an kalta non din ai za ga mutum yazo za a yi ya za zai yi haɓa ya la ilaha illallah ko waye kaka ba wanda ya irin wannan ne shi ma ya zo a dai ya kawai sai kai ya gama dai ya ce buga hadu ba anzalallahu bi hadhihi sunna ba gida asali kwata kwata kamar yadda mutum ne ya ce wannan hafar ya ya waye saka sai annabi ya yi garba ba shi ke kawai yana daina wani abu daban to irin wayna uwa ne akwai abubuwan da za ka an taso ana yi amma ba shi da ajali ba shi da ajali Allah ya zama dace kai ne na kalbi na na eh ya samu jari amma a zahabi ita ce tafiya karatun dadin jiki ai na bambance ka fahimta da kyau ko yawwa kaga shi ma a juma'a annaba ya ga ma hadisi Abu Huraira cewa hatta zuwa masallacin ma kowa da kategori din na lada akwai wanda in yazo kamar ya samu kamar yayi ne ya gabatar da ta ko raƙumi ne akwai wanda kamar sa akwai wanda yawwa ka fahimta da kyau ko Allah ya dace da mu jama'a kokari za ka zanna nan ba a kiyaye ta domin kana zuwa kiyama ita za a fara zuwa wallahi da an duba an gabatar da kyau wurgo ba daga daga zai eh kamar wanda zai shiga jami'a ne da an gaba ba da ilimi za ka je ne to kai ma a kiyama a bangaren hakkin Allah in dai babu sallah to mutum ya shiga uku wallahi to duk yadda za a yi sai ka gyara sallah duk yadda za a yi shi za ko da jira ku ga kokarin fadakarwa ki akan ka Allah ya dace da subhanakallahumma wa bihamdika kada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik